hadisin da manzan Allah ya yi kula da yin sallah ta farilla a cikin na'am
ya zo a cikin tafin mutaka cewa an so a jinkirta sallah a zahar a masallatan da ake sallah jami'i haƙi zuwa inuwa ta sauka a ɓangaren gabas kamar kamun guda hakika sai na umar ya rubuta a game da lokacin azahar an anna ayira ko anna ayira wakacin zuri cewa ƙarshen wakacin azuhar anna anna ne ke ne anna ayira cewa ƙarshen wakacin azahar an wakacin zuri wakacin zuri cewa ƙarshen wakacin azahar an yi tsira shi ne yi wa komai da kai kamar sa wato mashawacin azhar in rukumi ta karka masa a da wannan imamu shafi'i yake aka wannan imamu shafi'i yake aka ma imamu mali shi ma zai imamu mali ga shawacin azhar shi ne in rukumi ta kai ka matsawarsa wa zancen da yake mashuri a masara abu hanifa ko ya ce ƙarshen lokacin azhar inuwar kome ta ninka shi a tsawo wanda shi a wajensa sannan wakacin la'akar ya shiga a wajen wajen abu hanifa sai inuwar abu ta kai ninkinsa biyu sannan wakacin la'akar ya shiga dalili hujja a kan abin imam malik ya tafi a kai abin da sai na umar rayuwa ta nan da rubuta ila umari zuwa ma'aikatansa gwamnoninsa zuwa an sami zuwa su a tallace a zahar idan girma ta dawo da kamun ka har zuwa ɗaya inuwa ɗaya ko ta koma ta nasa ka taba biyi da zafi wannan yana daga abin da shi sai da na umar ya umarni a kan rufa ƙasar rubuta a gwamnoninsa da ke garuruwa ma'aikatan gwamnonin nasu ko sun yi aiki da haka ba wani daga cikin sahabbai da yace a nuna sai na mare ba daidai ba ne ya tabbata cewa ijma'u kamar ijma'i ne wannan bayani da ya ciro daga mutaka ya kare wato mutaka shari'a muwaɗanan wa amurwani bin fati ya zo a cikin haɗa shari'a mutasar yana wato bawahimin jalili zawali gurin masu auro masu auro lokaci yana samuwa ne da karkatar matsayin rana daga tsakiyar sama rana ta bar tsakiyar sama to an samu zawa ne gobe ya ce ya shiro daga mai kutu kurun littafin nan muhimmi a tasawufi cewa shi din nan mai kutu ya ce zawali in zawa al zawalu zawali salatatun iri uku ne akwai zawali da ba wanda ya san shi in ba Allah ba ta baraka wa ta'ala akwai wanda wannan zawalin ba shi yake aiki ba saboda ko abu ne wanda sanin sa yake kanta da Allah akwai zawali da mala'iku na Allah a yawan kusantawa suke sanin sa alayhi salam ga amince tabbata gare su wanda wani akwai zawali tarihun nasu da mutane ma suke iya ganowa suke iya saninsa ya zo a hadisi cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya tambayi malaika jibril alaihi salam rana ta karkata daga tsakiya malaika jibril alaihi salam tace la na'am a in a in sai mazala sallallahu alaihi wasallam yace da shi me ba da fadin ka in a a na haka ne sai a a e sai malaka jibril ya rasu lallahi kada a tashiyar su rana ta yanke daga falakin da inda take kewayawa tsakanin faɗi na la da na'am Amin ta kai shekara ɗari biyar. Tsakanin faɗin la da na'am ranar ta yi tafiyar shekara ɗari biyar a falakinta. wannan bayani ya kare ya zo a cikin sa cikin littafin ne na hudu idan an san shigar lokaci da wani abu daga adorin da suke kashi yadda na yanke ne suna nuna lokacin kamar iskullah ma'aunin lokaci da abin da ake kira rukun mujibu da kuma zare da ake daidaita shi ake kafa shi duk ta jalittuwa wata sana'a tsakiyar sama to wannan ya wadatar a game da sanin wakaci a iya amfani da duk wannan don a gano wakaci ya zo a cikin littafin mutaka cewa wakacin an ta wakacin la'asar cewa wakacin la'asar idan ta rizikin
kulli shay'in mislahu idan yana komai ta kai kamar tsawonsa sannan ya ce inna haƙiƙa ba da sallar da aka a masallatan da ake sallah jami'i ko ma ba a masallatan da ake sallah jami'i ba ko da a gida ne mutum zai ci shi kadai ya yi ta a farkon lokacin ta ita la'asar ya afralu ya fi daga ayyuka a tsakiyar lokaci balle ƙarshen lokaci هذا قول جمهور أصحابنا أجمل شيء أقول في يوم معلمه مالك وقت النفاقين إنت هل قرروا منه أقول نبي لك أنت كاشري هو قال ثم قال سنعكم ينسي إن أول وقت حقيقة فرقه كتم غربا لقفات والرانا وإنه يستحب أداء المغرب أنسوا أبانا مغربا أفرقه وكتمتا ba ta bari a cikin cewa an fi son a yi magarba farko lokacin da tsakanin baki ɗaya ma'ahalin sunnati a wato ya zo a cikin mutaka inda yake bayani a kan sharin hadisin wani sha manzala sallallahu alaihi wasallam isha idan shafaki ya kuya har zuwa sulusin dare abin da nassinsa mai mutaka ya kawo abin da nassinsa ma'anar shafaki abin da ake nufi da shafaki fassarar da malaman malikawa suka haka yi daga imam malik kuma imam malik ya faɗa a cikin muwadda cewa a shafaku abin da ake nufi da shafaki al-humratu jaja-jaja da take kasancewa a yamma daga ragowar hasken rana a kan wannan ma imami shafi wajen imami shafi ima da zarar shafaki ya buya lokacin isha ya shiga sannan shi mai mutaka ya ce bayan ya kawo wata magana hakika annal itiyana annal itiyana ko innal itiyana tunda bayan kauli ne ma ko innal itiyana hakika zuwa da salatul isha da sallar isha fi awwal waqti a farkon wakacinta shine daidai sanda shafaki yake boya ko bayan nan kalilan da kadan in ma za a jinkirta a jinkirta kadan ba da yawa ba a furalu yafi wannan shine abin da dan Qasim ya ruwaito an Malik daga Imam Malik manufa daga shi muntaka din ya kare ya zo a cikin muntaka a cikin hadisin in kana lamarin da sha'anin manzalar sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci asuba mata su tafi gida mutalaffiatu alhalis ko mutalaffiatin suna masu lullaba min rudihin da mayafansu ma yi ƙorafina min algalasi ba a gane su saboda tsananin sammako da manzan Allah yake da sallar asubar illa har zuwa ƙarshen bayanin da ya ya ce akwai dalili a cikin wannan ala anna akwai ala da aka getare a wajen ala anna bisa cewa mafi yawan aikin mafi yawan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya mafi yawan yanda yake yin sallar asuba ba a farkon lokacinta ne fi fi awwali waqtiha ba wa fiha ba fi awwali waqtiha yarta ce farko makafi ne fi awwali waqtiha farkon wakacinta liqauliha saboda fadin sayyida Aisha lamarin da sharin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci asuba wannan lafazin na in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na biyu ta ba a amfani da shi ba a sa kana ina biyu biyu wani sami bisabaru alai sai ko cikin abin da aka lizimta
wa zalika wannan kuwa hujja ce ala anna ada'a bisa cewa ai a sallar asuba a farkon wakacinta ya fi daga ake za a yi asuba a sauran wakaci eh wannan ya kare minhu daga wannan littafin na ummi fi shay- shay'il attari ya zo a cikin shirin haddab amma ni daga imam malik anna min sunnati salati min bayti cewa yana daga tsarin da ake bi wajen sallah in ana cikin hadari a yakin jinkirta azhar kuna ta'zim a gaggauta la'asar kuma da jinkirta magarba hatta la yushrik hatta la yushakka har kada ya zamo a zo ana kokonto anya kusan da aka yi asubar da- ba dare bane da ko isha'i da gaggauta sallar isha sai dai duk da cewa manzala na gaggauta sallar isha ya kan kirdadi tafiyar jajaja nan da yake yamma yana daga tsarinsa cewa yakan jinkirta asuba hatta la shukka fil fajr har sai ya zama ya tabbatar alfijir ya keto ya zo a cikin wannan littafin da ya tanbihu fadakarwa ya faɗa a littafin da ake kira irazi la yubuta lahu ba samu sabani tsakanin malamai ba anna mubtada a waqtil isha'i cewa waqtin da sallar isha ke farawa al-itiyari wanda yake uh, wato na muhtari bayan da za a yi kasance sai kafin buyan shafaki wanda shine jaja fadar rahu baro na sai sashin mutane ya yi tirari ga wannan maganar da cewa an ciro daga ashabu an ashaba daga ashabu ana man sallar isha'a cewa duk wanda ya sallar isha kabla magibi shafaki kafin shafaki ya buya cewa ita za ta isan masa قال ya ce ليس هذا مما يقال كلام يقال كلامه shi ba wannan bai zamo daga abin da yake ya bambanta da maganarsa ba لأن أشعاره domin shi malam ashabu لا يقول ذلك وقت bai ce wani kafin koyon shafaƙin ba lokaci ne mutari تجوز إيكا إيكا وإيكا ɗin fa'ili ne ne juzu ya juzu ya kawo fi da yin sallah a cikinsa za a ce ya yi ابتداء tun farko kai tsaye mutum ya sallar galhali gashi bai tabbatar cewa shafaƙin nan ya buya ba وإنما قال أرجو abin da ya sa imam malik ya ce ina sa ran annahu zuhu kiyamu cewa tsayuwarsa za ta tsaye za ta isa masa wato wannan tsayuwar da ya yi shi kenan a yi wannan raka'a din ya isa masa a iya cewa shi din nan kamar ya raye daren ne da nafila inda ya zo cewa wanda ya yi sallar isha a wakacin ta ko ya sallar isha a wakaci za a rubuta masa kamar ladan wanda ya tsaya da ransa fasulu wannan fasali ne في الأذان a game da kiran sallah وكلا ya zo a cikin haddab sharhi mutasar وقد قال ابن مالك hakika ibn habib abdul habibin ya ce يؤذن في السبيل ana yin kiran sallar asuba da azhar da isha أشا- أشرت a mutu sau har sau goma har sau goma وفي النسل Ida- wafil asari idan la'asar ce kuwa خمسة mutum biyar a iya kiran sallar ta biyar ko sau biyar a iya kiran sallar la'asar har sau biyar ita ko asuba da azahar da isha a iya kiranta har sau goma a yi a maimaita a sake a sake
في المغرب dangane da magarba kuwa واحدة kira ɗaya ake mata ba a yin na biyu saboda mai wakacin ta butare an ce kuntatacce ne
وجماعة ما
Eh, ko kuma idan jama'a ne ma za su yi kiran sallar sai dai su yi gaba daya ta magarba ba a ce wannan ya sauka ya ba wani ba a'a sai dai a yi gaba daya في المجتمع ya zo a littafin madhan na ibn al-hajj
والسنة المقدمة في الأذان a sunna wadda ta gabata ba game da kiran sallah أن يؤذن في السبيل والزور واحدة shine cewa a yi kiran sallah asuba da azhar sau daya ko kuwa idan ba da waidan kowa yi wannan yayye ba wannan wannan yayye ba wannan in asuba ce a wajen kiran sallah ya yi wannan ya yi sai ya ba wannan sai shi ma iya ba wani haka nan ma a za tunda su wa'annan salloli ne da lokacinsu yake da miƙuwa
فيؤذنون به العشرة إلى خمسة عشر a fisalawatin lati auqatuha mumtadda a sallolin da yake wakutanta suna da tsawo fa yu'azzinuna fi dhuhri sai ya kiran sallah azhar min al-ashrati daga kira goma haƙi zuwa ya kai goma sha biyar وبالعشر a sallar asar kuwa من الثلاث a iya mata kiran sallah daga uku إلى خمسة har a kai biyar وفي isha ma ita ma a iya mata kiran sallah daga uku har a kai biyar sallah asuba kuwa an yi mata kiran sallah bisa zancen da ya fi shura tun daga sulusun- sulusun dare na ƙarshe har yi zuwa fitowa alfitir ita dan an yi fiye da goma sha biyar ɗin ma ba laifi ba ne
وفي كل ذلك a bakin- a baki ɗayan wannan يؤذن واحد بعد idan masu kiran sallah da dama sai wannan ya yi ya sauka sai ya ba wannan ya yi shi ba ya yi ya sauka ya ba wannan ثم ذكر sannan kuma ya ambata أن المؤذن الأخير Mhm. cewa wanda zai kiran sallah na ƙarshe ga ita sallan maga a a- asuba yu'azzinu zai kiran sallan ne inda duyu ilfajari yayin da alfajir yake to الله أعلم Allah shine masani nace وقوله العاشر fadin dan haji وفي الشرع a isha shi ma haka ne لعله يعني كالزهور ta yi yana nufin kamar azhar ce يوافق ما تقدم dan ya dace da abin da aka faɗa a baya daga shi ibnu habibin وفيه فائدة في ya zo a cikin wannan a cewa ga wata fa'ida a baya a game da bayanin wasu lamurra يغلب فيها الم- mu'azzinuna da masu kiran sallah suke kuskure a cikinsu suke ɓanna من عام الدنبال yana daga kuskuren da masu kiran sallah sukan yi su ja bar akabar akbar ba haka ba ne akbar akbar فيصير جمع
kabarin sai koma jam'i ne na kabaru كيف والبال da kafa- da fatar ba akbaru jam'i ne na ka a kabaru kabaru ko me ake kira kabaru katuwar ganga
وهو
hmm?
وهو wadda shine ganga katuwa ita ce shine ganga katuwa يكون الإسلام على الكفر sai koma ma'anar kafirci tunda ka kira Allah ka ce kuma ganga
ومنها المرء في أول أشهر haka nan yana daga kuskuren da su masu kiran sallah suka yi da sukan ja a farkon ashadu ce ashadu kuskure ne ashadu ashadu
فيخرج sai zama ya fita إلى عند الاتفاق a haɗi zuwa haɗin istifami kamar tambaya kenan ake ashadu yanzu zai shaida
والمراد abinda ake nufi kuwa يكون خبرا إنشاء ya zama labari wanda yake insha'i وكذلك يسمعون في أول جلالة haka nan suke ai a- a- a- wato nan da gyara walmuradu abinda ake nufi an ya kuna habaran ya zama labari la insha'an la insha'an ba zama insha'i ba la insha'an ba insha'i ba wa zalika sunan haka nan suke aikatawa في أول شهر a fi awalin jalala a farkon jalala su dinga cewa Allahu ya koma tambaya Allahu
ومن الوقوف على لا haka nan yana da kuskuren da masu kiran sallah suka yi suka yi wakafi bisa la ila la ila a yi wakafi a oh kafur wani aka kafirci ne wata aƙirin da hukuntawa
قال كما rafi ya ce وقد شاهد haƙiƙa na ga mai kiran sallar iskandariya يمد إلى أن يفرغ أن يفرغ أن يفرغ نفسه na fasuhu na ga yana jan karma ilaha ashhadu Allah ilaha ita ja har ya zama numfashinsa ya dauke sai kuma ya cigaba illallah
ثم يبتدئ sannan ya fara da illallah ومنها yana daga wannan أن أبوه kamar yana yanzu a wajen karatu yara ana koya musu shigen irin wannan an ce wakafi ko kuma aka ce waje ne da jan madda sai a ja maddar har yadda numfashi zai dauki in za a fara gaba ko za a fara da alhamza da take gaban madda sai ka ji kamar wata sabuwar kalma ce aka kawo ana koya irin wannan wanda kuskure ne in an ce a yi madda amma maddar akwai iyaka ba jan ta ake har ta zama wajen kamar an tsaya ne za a fara da gaban ba to
ومنها أن أبوه yana daga yadda cewa sashen su لا يدقون في نورين la yudgimu adgama yudgimu ba ta idgamin tanwinin muhammad da muhammadar كالرأي ara muhammadan tanwinin muhammadan a irin nan a kaya ya ce shi yasa sa a ne a yau ka ce muhammad anna muhammadan rasulullah ta ce anna muhammadan rasulullah to kuskure ne
وهو لا wannan banna ce a fiyo wadda take boyayya كالرأي gurin malaman kira ومنها أن أبوه yana daga kuskuren da ake samu daga masu kiran sallah cewa wasu daga cikin masu kiran sallah لا يدق بالعين baya faɗar ha'in salatu في قوله a cikin faɗin sa hayya ala sala sai ta faɗa hayya ala sala a ba salama hayya ala sala
ولا يدق haka nan ba a faɗar ha sabe a cikin faɗin a sayya ala falahi فيخرج إلى الدعاء ya fita minar du'a'i ya yi wato daga addu'a ila salam nari zuwa sala ƙonewa na wuta hayya ala sala fito wajen wato a ƙonewa fil'ula na farkon وإلى الفلاح wa hayya ala fala ya koma fito ga jeji
والفلاح فلاح.
جمع فلاح jami'i ne na falatu وهي المفرد ita ce jeji
نباء على هذه المواضع mawari'e mawari'e din badali ne ko an koya da daga halin wanda yake a mahallin jarra saboda alaƙo na ba alhazin mawari'il karrafi karrafi ya faɗa ta musu wannan wuraren wal musanni haka nan me shi mada mutasar shine shehu halil a littafin sa taure ومنه haka nan ibnu farhon shi ma ya faɗakar a kan wannan وزاد شيخ زوجي shehu zarub ya ƙara a shari'ar risala ضد وضد وزد aka aja alhamda akbar Allahu akbar ba haka bane ko ai mata sukuni وفتح النور ai fata rumi من ألا إلى anna la ilaha illa Allah ba haka ba Allah
والمد da kuma على yin madda wal madda da yin madda saha'in ila ashhadu an la ilaha ajaja ko ai mata sukuni ila ko ai mata tanwini وهو أف- أفحش wannan a yi mata tanwinin ya fi kowanne daga kuskuren da ake a kan faɗarta ya fi kowanne muni والإتيان بهذا ko a zo da ita ƙari bayan ha'i daga ilaha
وضم وضم محمد ko a yi ramma ga lafazin muhammadu a shaɗu annan muhammadu a shaɗu annan muhammadu ya mun rasulullah ومن يعي ko a yi mata hayu hayya ba hayya ba hayya
أو تأتي شاء ko kuma a tafi mai haya haya alal sala ba haya ba hayya
تبجاني عمدتي أكبر Wow, yana da kuskure da suke ce Allahu Akbar.
قد است- قد استكفوا قول- قد مم.
استكفوا إلهي Hakika suna ganin haka ba laifi ba ne musamman a kabara harama.
فيكون هناك هراء Sai da zama kenan a sauran wurare ma shi ya fi cancanta.
إنت Wannan bayani ya kare an kawo shi ne a takaice.
قال Ya ce ويبقى شغل akwai wani abu da ya rage.
لم أرى من نبأ عليه Da ban ga wanda ya tsaya faɗakarwa ba a kan wannan wajen.
وهو إشراك مد عليه الجلالة شيني أجا مد عليه الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله أي تجا التي بين
san kuma sababin lafzai domin lamarin da shanin ba wani sababi lafzai a wannan wajen ya kace da yake hukunta a damar da filwasan inda a haɗa magana ne
amma idan wata amma inda ake wakafi a kanta a ƙarshen kiran sallah ko a ƙarshen ikama kalmar ki yi na ido to a mata sannan ya dace sun cika istaki na yi saboda haɗuwar masu kune biyu a iya cewa la ilaha illallah a ita ja na'am a ƙarshe Mm.
haka ne da kalmar jarumi ibn jazari ya ambata na shi a littafinsa annashir fil qira'at al asr a babu madda da kasara annal araba cewa larabawa ta murbi inda duwa takan ja harafi idan ya zamo tana addu'a ne ko neman taimako wa inda mubarak ko yayin isa matuka a cikin kore abu ويردون ما لا أصل له بهذه القلة a cikin yi madda gaban abinda ba asali gare shi a cikin madda saboda wannan dalilan da aka faɗa ثم رأيت في كتاب الرواية sannan na gani a littafin da aka yi na yadda siffar yadda ake fidda wakunta ما نص na ga abin da yake a fili ورسول الآلة الثاني من بسم الله an rage tsawon alifi na biyu daga bismillahi غير جائز ba daidai ba ne إلا تشكيل sai ko in awage ne a ce lahu ko lahu
والإشراك sai inda ake wa- wato a a- wal israfu Na'am.
wal israfu a yawaita a saki da gefe maddihi a cikin yi masa madda allahu abin ki ne لخروج don ya fita daga wuraren da ake cewa a yi madda wannan bayani ya kare
رسول da wannan fasali ne fil kalami a cikin bayani الإمام a game da limanci tamassul hajjatu ilayhi bukata tana shafa zuwa gare shi domin a wajibi kafin ka bi liman ka tabbatar ya cancanci ka bi shi limancin ko wanda bai cancanta ba ne kanka ce ai gashi kowa ma yana mun sabara in yi shi a'a
وفي الملكة a wato ya zo a cikin manhal ما نص abinda nassansa والإقامة wal imamatu limanci a samu wanda zai limanci faru aini ne am- farun alakifati faru kifaya ne faru kifaya ne Mm.
فإذا عزم عليها idan bawan Allah musulmi ya niyya cewa zai ringa limanci فلينوي ذلك to ya niyya da zambowarsa zai limancin أنه ya komu cewa zai tsaya bi faril kifayati da abinda yake faru faru kifaya ne akan al'umma لا يسكن ذلك har ya zama wannan ya saraya daga 'yan uwansa musulmi وينبغي ya kamata ga wanda zai kiran sallah ko ah, wa- wanda zai limanci ya kamata ga wanda zai limanci an lafi tsara ilaiha kada ya gaggawa neman a bashi limanci wanda za a ba limanci aka ga yana gaggawa cewa lalle sai an bashi to bai cancanta bane
ولا يكن kada ya bada hmm?
رغبة أنا dan inta in aka ce za a bashi to kai ya ce shi me zai yi da limanci وقد ورد hakika ya zo أن جماعة cewa wasu jama'a تراجم إمامة بينهم an nufin a naɗa wani a cikinsu a matsayin liman sai ya ce a'a ba ni za ku naɗa ba ga wani can sai aka je wajen wani aka ce to gashi za a naɗa ka liman ya ce a'a ku je wajen wani aka ringa haka ne ya zamo ba wanda a cikinsu ya karɓi ya yi limancin sai me ya faru
وقصف به aka kisa ƙasa da su وكثير من الناس da yawa daga mutane عن الإمامة hmm?
من يتورع akwai masu tsantsani da yawa daga mutane suna yin tsantsani daga karɓar matsayin liman وهو كدو wannan kuma a ce za a ƙi karɓa shi ma kuskure ne وكثير منهم من يبايع من يبايع ban yi ba jiru ilaiya kuma a cikin mutane akwai masu gaggawar nemanta da an gana ginin masallaci ba waye ke ginawa to kun ana neman liman da muna nan Mhm, in ga ana bukatar liman ai zazani
وهو كدو shi ma dai wannan kuskure ne kuma وأما في زماننا هذا amma a zamanin nan namu ina nufin a ƙasar misira a ƙasar misira وما أشبه da kasashen da suke tafiyar su da yawa ma ashbaha da wanda suke kama da ita to a yanzu ya dace ga wanda yake ya cancanci ya limanci ya gaggawa karba in an ce za a bashi to ya maza ya karba kai ya ce zai jinkiri me yasa saboda in ya tabbatar ya san duk abin da ake bukata to ya gaggawa karba dan in yake karba ta yi a ba wanda bai kai ishi a ilimi ba idan dai bai san halin liman ba amma tare da sanin halin liman to wannan sai aiki bisa abin da ya sani daga wannan hakika shugaba na abu muhammad ya kasance na cewa wato mai risala za a zaka wakatu salati bi masjidin min al-masajidi idan wakacin sallah ya riske ka alhali kana cikin wani masallaci daga masallatai to idan a kasashen yamma ne to kai sallah a kowane masallaci ba ka tsinci kanka ba kuma za a ce in kai sallah haka sai ka sake ba ba magana sai ka sake amma idan kana ƙasar misira da wanda suke kasashen da yake sun yi kama da kasar misira to a sannan don an yi kiran sallah kana masallaci ko lokacin sallah har sai ka kana masallaci ba a ce lallai ka za kai sallah a wannan wajen ba akwai ƙarin bayani bayanin an ta alama akwai bambanci tsakanin a ce ka san halin limamu fata amar fata amala alama ta alam sai kai aiki kenan bisa abin da ka sani daga halinsa galiman a masallaci sai aka neme ka wani zo mi ma limanci a masallacin nan saboda limamin so muke mu kawo shi to idan dai limamin ba san halinsa ba to wannan ka iya karba ba idan ko ka san halinsa amma ta yi wani abu na halin nasa ya buya a gare ka to sannan kuma sai ka tsaya ka bincika ka gani in dai wanda yake ya cancanci limanci ne to ka kyale shi kakka yadda ka karba ko kuma wanda bai cancanci limanci ba ne to ka karba idan dai wanda yake ya cancanta ne to sallaka ta zarce idan ko ba wanda yake yana da cancanta ba ne fatu'iduwa sai ka sake wannan sallar ya kasance Allah ya ji kansa shi abu Muhammad din nan yu'allilu zalika yana kawo dalili akan wannan yakan ce haƙiƙa ƙasashen yamma ba wanda ake ba matsayin limanci a babban masallaci man ajma'a ahlu tilkal bilad sai ko wanda ma'abuta wannan garuruwan suka gamu bisa cewa shi dinnan mafifici ne da wata kadifati da wucewarsa gaba fil ilmi a cikin sani da alheri da gyaruwa wasairul masajidi sauran masallatai kuwa fiha ba wanda yake jibintar limanci a cikinta ba wanda yake kula da limanci a cikinta sai ko wanda ma'abuta wannan sassan suka gamu bisa fififansa alaihim a kansu amma ƙasashen misira da abin da ya kama da misira limanci a nan bidda rahimi siye ake da kudi siye ake da kudi in kana so a baka limanci sai ka kai gaisuwa to ga a galibin ita kuwa limanci ta zama kama haka ba wanda zai iya jibinta ta sai ko mai alfarma a shokacin ko isa wanda ya suwanci ko da alfarman nan ko isan nan a galibi a cikinsa rikatun dini cewa addininsa ba ƙarfa ba ne shi yasa idan mutum ya salla a bayan irin wannan alhali bai san halinsa ba to sai ya sake sallarsa saboda manzala alaihi salatu wassalam ya ce da limamanku su za su fi ceto a ranar alkiyama biman ta tashaffa'una ku duba ku gani da wa kuke neman ceto ko tashaffa'una tashaffa'a bi ma'ana istashfa'a tafa'ala anan ya zo da ma'anar istafa'ala kamar takabbara ne da istakbara
domin bai yi da wuri za ta wallan imamata ya kamata gare shi da ya jibinci limancin kuna zalika yin bin yadda sadi bin yadda sadi yin wannan karɓar limancin da gare shi zama da niyya gaske- mai gaskiya da cewa Allah ya nufa da yin limancin Allah ya nufa da yin limancin
la ya ilu zalika aw iwaran kada ya ce zai nemi wannan wani sakamako min na sana daga yabo wala rahatu ko hutu dini duniya ta duniya wala suratan mumayyizatan ba wai yana neman wata sura da za ta bambance shi daga mutane ba bari ya ja'alu zalika biwajhi bari ya sanya li- yin limancin da zai yi- zai yi ne don neman yardar Allah ta baraka wa ta'ala tsabtatacce domin limanci min akbari muhimmati yana daga mafi girman abin da yake da muhimmanci a addini lalle ne a kula da limamai a kula da wanda za a ba limanci to alhamdulillah sai mu tashi na makarwar da kina ne na eh a hadisin ya zo amma malamai sun yi magana da yawa a kai yawa amma abinda hadisin yake nunawa shi ne cewa inda ya kaga wanda yake musulmi wanda bai wani abu ba wanda zai sa a ce ana da wata magana a game da musuluncinsa to ka bi shi sallah karka ce a a ai kai wannan ba ka san ma ya yake ba ba matakar dai zahirinsa mai ba wani abu wanda yake ya kore zama wasa musulmi to ka bi shi sallah amma wanda suke yana da wata sifa zahira wanda ba daidai bane a same ta daga wanda yake liman to wannan ba daidai bane ai a bi shi sallah ko da ya ce la ilaha illallah to akwai wanda da yake tam- a tambaya to shi manzon Allah menene to
za a iya sura daga baya a dawo kamar nasi a karanta a raka a ta farko sannan kuma sai a dawo a karanta malake a yi kamar a haka ɗin karaniya ne haka ɗin karaniya ne a haka da yake tambaya to a haka ɗin karaniya ne abinda aka so shi ne surar da aka karanta a farko ya zama wanda za a karanta a raka'a ta biyu ƙasa take da ita kuma bata kai tsawonta ba Eh, bata kai tsawonta ba to ita haka ɗin ba wai ya ba ta sallah ba amma sai dai karaniya ne to ya sai wannan wannan yake tambaya cewa da minahul dalil na english da babu dalil na haɗabi ke zan wanne ne a gaba a wajen ɗalibi kowanne yana nan da nasa muhimmanci shi dai minahul dalil ya fi kawo abubuwan da yake sun haɗa wa fiƙin tsantsa wanda ma kowane ɗalibi yake nema amma shi ba wata dalil wani lokaci yakan karkata zuwa kawo dalilai ko wasu tafsirai da yawa duba wannan kenan shi na dalil su ne wa ya fi tsayawa ya tantance maganar fikin sosai sosai shi kuma wata dalil wani lokaci yakan tsaya kawo dalilai ko hadisai ko abin da suka shafi irin wannan shi yasa kowanne ne da irin nasa nau'in muhimmanci sannan shi kansa mawahibul dalilin iri biyu ne akwai mawahibul dalilin kuma wanda shi a na wani malami ne da ba daɗe da yinsa ba wanda ya yi a kan ya fidda dalilan mahutasa shi ya shi ne musamman a kan ya fidda dalilan mahutasar shi bai cika girma ba mujalladi hudu ne amma ne gajeru ne ba manya ba ba kamar muhammed da zai na haɗa ba wanda akwai bugu da aka yi mujalladi hudu tun turka turka manya-manya akwai kuma bugu da aka yi mai mujalladi biyar ko akwai wani sai da hakikinsa ya kai wajen mujalladi goma a daban-daban to shi yasa ba mai dalilin kansa biyu ne akwai na shinkidi akwai wannan na hada to alhamdulillah
سبقنا بالحق بالحق وأنا